أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقي واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون har yanzu dai ana yi mana bayanin mahimmancin zikirin Allah ana mana bayanin wato tsare-tsare da hukunce-hukunce na yin aikin hajji to har an je inda aka je musdalifa aka je arafa aka yi zaman mina aka je arafa aka dawo musdalifa aka je mash'arul harami aka yi addu'a washe gari aka je aka jifa na farko to nan sai aka zo cewa wadkurullah fi ayyamin ma'dudati ku ambaci Allah a cikin kwanaki ƙididdigaggu wato kwanaki ƙidayayyu wanda aka ƙididdige su wadkurullaha fi ayyamin ma'adudatin akwai ayyamin ma'adudatin akwai ayyam ma'alumat in ji abdullahi ibn abbasi ya ce al'ayyamin ma'adudat al'ayyamin ma'adudat su ne wato ayyamin tashiriki kwana uku bayan sallah babba sai na ya ce a'a da ranar sallan da kwana biyu da za su biyo bayan sallan su ne ayyamun tashiriki wadon haka ayyamun ma'adudat su ne kwana ayyamun tashiriki kwanakin jan nama ayyam ayyamun ma'alumacin su ne kwana goma na zulhijjar wadaka nan wasu malamai suka ce wadkurullah fi ayyamin ma'dudat ku ambaci Allah a wayannan kwanaki da za ku jefi shedan saboda ranar sallah za a jefi jamratul aqaba washe garin sallah za a jefe su duka uku washe garin sallah rana na biyu za a jefe su duka uku to wanda ya jinkiri wanda ya gaggauta daga ranar zai dawo wanda kuma ya jinkiri sai washe gari to shine ake mana bayani anan aka ce wazkurullah fi ayyamin ma'dudatin ku ambaci Allah a cikin ranaku irdigaggu kidayayyun ranaku sune ayyamu tashriqi tun daga asubayin ranan arafa ranan tara ga wata idan aka yi sallan asubahi a wannan rana to za a dinga kabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd in aka yi sallan asubahi kenan za a yi wannan kabbara in aka yi azahar haka la'azar haka magariba haka isha'i haka ranar tara ga wata ranar goma ga wata ma a yi ranar sallah kenan washe garin sallah a yi bayan sallah da kwana biyu a yi to rana na uku shine ranar karshe daga an yi sallar la'asar in aka yi kabbarorin shi kenan an gama الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا haka za a ta yi bayan kowane sallah za a kabbarorin nan a jera guda uku na hudu sai a cika da wanda muka karasa a yanzu to haka za a yi har tsawon ayyamu tashriki wadansu kuma suka ce a'a ai ana nufin ne idan ka je jiban shedan idan mutum ya jiban shedan in ya dauki dutse sai ya ce bismillahi allahu akbar sai ya jefa a cikin wannan kwana uku kuma ake yi to don haka wannan fassara duka zai dauki wannan fiskoki guda biyu da kabbarori wajen jiban shedan da kabbarori bayan sallolin farilla dan amanzala sallallahu alaihi wasallam abinda yake cewa ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa shurbin wa zikrullah ranaku ne wanda ake cin abinci ranaku ne wanda ake shan abin sha kuma ranaku ne wanda ake ambaton Allah shi yasa manzo Allah ce kada ku yi azumi a waɗannan ranaku wayannan ranaku guda uku ran sallah washe garin sallah washe gari na biyu to ba azumi a wayannan ranaku saboda manzo Allah ce la tasumu fi hadhihi al-ayyam fa inna ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrullah kada ku azumi kada ku azumci waɗannan ranaku wayannan ranaku iyaka ranaku ne aka shirya su saboda a ci a sha a samu karfi saboda ambaci Allah manzo Allah sallallahu alaihi cewa za ga ɗakin Allah dawafi kenan da safa da marwa da jifan shedan duka an tabbatar da su ne saboda zikirin Allah in ji annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce shi jifan shedan wurare ne guda uku dalilinsu dalilinsu shi ne wato duka aikin hajjin idan ka duba za ga cewa kowanne abu akwai dalilin da ya sa aka yi shi tun daga ɗawafi da safa da marwa ɗawafi da mutanen makka suna kewaye ka'aba akwai gumaka suna shafa waɗannan gumaka akwai wasu a cikin ka'aban akwai wasu a waje wajen gumaka sun kai 360 ranar fito makka dukkan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rurrushe su tare da sahabbai yana mika sandansa yana cewa ja alhaqqu wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa yana kai sanda sai ga gunki ya fadi kaga gunki dama ƙarya ne kenan abin banza ne safa da marwa kuwa mahaifiyan annabi ismailu sarra ko hajara mahaifiyan annabi ismailu ita ce wato shi annabi ibrahim salam ya samu shekaru da yawa bai samu haihuwa ba shekaran sawatarwa ya kai 120 ita ko matan ta kai shekara 90 to kafin matarsa ta samu haihuwa uwar gidar to sun shigo misra da suka shigo misra fir'aunan wannan zamani don duk sarkin misra ana kiransa fir'auna kamar da yadda ka sani sarkin sokoto a najeriya ana ce mai sarkin musulmi sarkin borno ana ce mai shehun borno kowane ne ya waka da a kira shi sarkin adamawa za a ce lamido adamawa sarkin bidda za a ce isu nufe to kowai ne dai suna da nasu tsarin to da duk wanda ya sarauta a masar to sunansa fir'auna haka fir'auna ba guda ɗaya ba ne amma shahararren fir'aunan shine wanda ya zamani da annabi musa alaihi salam to shi ma ibrahim ya samu fir'aunansa da ya shigo da matarsa garin misra sai fir'auna wannan zamani ya ce matar ta zo amma shi ya tsaya sai aka tambaye shi ya kuke da wannan mata ya ce ya ‘yar uwata ce mana daga shi sai da suke kaɗai ta Allah sai ya ce to ita matar ta zo amma shi kada ya zo matar ta shigo ya kai hannu zai taɓa hannu ya lalace ya kai kafa zai taɓa kafa ya lalace ya ce wannan ba mutum ka kawo mini ba aljana ce da haka ku sallame ta ku halata da ku yanga aka sallame ta aka halata da baiwa da haka halata da baiwa suka tafi to sai ta dube annabi ibrahimu ya tsufa kuma ita ma ga nan ta tsufa allah bai ba su haihuwa ba sai ta ce to mai gida ga shawara wannan baiwa da fir'auna ya bani na baka ita ta zama baiwarka ta yi maka hidima ku yi sadaka da ita ko Allah zai ba mu haihuwa ta wajenta tun da gashi mu dai girma ya kama mu ba mu samu mataimaki ba to sai yadda ya karbi shawaranta suka zauna da matarsa hajara to da suka yi zama ta samu juna to ka san kuma iyayenmu mata ita ta ba da shawara cewa ga yadda ya kamata a yi mai gida ku ya karbi shawara Allah kuma ya karbi addu'a ku da ciki ya bayyana sai kishi kuma ya motsa ba ta jin daɗin zaman gida har lokacin da ta haihu ta haihu ma kuma sai aka dace aka samu ɗa namiji shine annabi Isma'il ba ta jin daɗin zaman gidan saboda uwar gida ta matsa kishi ko ta ina ta kuntata mata a zaman gida ana nan sai Allah ya yi wa annabi ibrahim umarni ya ce ɗauki hajjara ita da ɗantan nan ya je ya ajiye su a can wani daji inda zai yi garinsa kenan to annabi ibrahim ya ɗauki iyalinsa ya je ya ajiye ta a daji can kumburmin daji gaba daji baya daji ya ajiye ta sai ɗan guzurin da ya bar mata bai ce mata komai ba sai ya juya zai tafi ta ce mai gida ka zo ka ajiye ma wannan daji ba kowa daga mu sai ubangijinmu sai ya shiru bai ce komai ba sai ta ce ko allah ne ya maka umarni ka yi haka ya ce kwarai kuwa ya ce ha je ka sauka lafiya in dai allah ne wallahi ba zai tozarta ajiyarsa ba ya tafi to da yi nisa inda ba ta ganinsa sai ya tsaya ya roƙi Allah ya tsaya ya roƙi Allah cewa Allah ya kula da wannan ya kula ya kula da iyalansa kuma Allah ya azurta wannan gari da arziki mai yawa kuma Allah ya kawo annabi a wannan gari Allah sallallahu alaihi Ibrahim ya addu'a Allah kuma ya karbi addu'ansa biwajin ghairi zi zarin inda baitukal muharram rabbana li yuqimu salata faj'al fi jami'i an-nasi tahwi ilayhi warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin har zuwa inda yake zuwa karshen addu'o'i da Annabi Ibrahim yayi rabbana inni askantu من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم to yi wannan addu'a Allah kuma ya karbi addu'ansa ya kula da su da guzurinta ya kare na ruwa da abinci to yaro sai ya gagara haƙuri yana zaune na kuka yana kukan yunwa sai ta bar shi a wajen sai ta hango duwatsun nan guda biyu da dutsen safa da dutsen marwa ta je ta hau dutsen safa ta juya ta kalli gabas da yamma kudu da arewa ko za ta hango wani mafarauci ko matafiyi ko mai neman magani wani dai wani abu ya biyo da shi ta dajin nan in yana da abinci ko abin sha ya san mata ta bawa ɗan nan nata ba ta samu ba ta gangara ta sake komawa kan ta wuce ta je ta dutsen marwa nan ma ta dubi gabas yamma kudu arewa ko za ta samu wani bawan allah makiyayi ko mafarauci ko mai neman magani ko wani wanda uzuri biyo da shi yana da abinci ko abin sha ya ba ta ta ciyar da wannan ɗanata ba ta samu ba da haka sai ta tsaya kan dutsen safa sau hudu ta tsaya kan dutsen marwa sau hudu to kaga daga nan ne aka samu safa da marwa sa'ayin da ake yin nan to da ta dawo sai ta samu wannan yaro nata yana inda yake ta birgima yana mammotsa kafarsa sai Allah ya ɓuɓɓugo da ruwa a wajen shi yasa ake cewa ruwan zamzam ruwa ne wanda yake maganin abinci yake wato yana maganin yunwa yana maganin kishirwa in ka sha shi don maganin yunwa zai yi maka in ka sha shi don maganin kishirwa zai yi maka kai ba ma wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa ma'u zamzam lima shuriba laha shi ruwan zamzam duk abin da ka sha domin sa to Allah zai baka in ka samu ruwan zamzam ko a makka ko a madina ko a garinka a duk inda kake kafin ka sha ka yi niyya ka yi addu'o'inka sai ka sha to Allah zai biya bukatanka in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan ruwa ya bugo har ruwa ya yawaita to masu wucewa fata wuci sai suka hangi tsuntsaye duk inda ka tsuntsaye sun yi yawa to akwai ruwa a wajen to sai suka zo sai suka same ta ita kadai daga ita sai yaronta sai suka tambaye ta a yansiyatun anti amjin niyya shi ke mutum ce ko aljana ta ce ni mutum ce to muna so ki taimaka mana da ruwan nan mu yi amfani da shi ta ce eh sai dai mu amfani juna ni in ba ku abin sha ko ku bani abinci to haka suke yi suna kawo mata abinci tana ba su ruwa har ta rayuwa wannan wuri har annabi ismailu ya girma annabi ismailu ya kai shekara kusan goma sha uku ya fara girma to sai annabi ibrahim babansa sai yi mafarki cewa allah ya ce yanka shi inni a arifil manami anni azbahuka fanzur ma za ta le kala ya abu tufal ma umar satajidin insha allah min as-sabirin فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وفديناه بذبح عظيم yaje to da yin farki cewa Allah ya ce yanka ɗansa sai ya tsaye taso daga inda yake zai same su da ya same su sai mahaifiyar bayani ta ce inda Allah ne umarce ka bismillah so kama hanya suka ce to ya ce mata to kin ga wannan abu dai ba za mu yi a cikin mutane ba saboda a lokacin jirumawa sun zo saboda wannan ruwan sai suka roƙe da suka ce za su makwabce ta ta ce babu damuwa suka zauna suna amfanan juna to gari ya fara haɗuwa garin makka kenan to kaga mace ita ce ta kafa garin makka ita ce mahaifiyar annabi isma'ilu kakan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ta ce yanzu na ɗauko wuka na kwantar da yaron nan mutanen nan za su ce hauka ne wani abu ne same ni da haka mu tafi can bayan gari to shine suka je muna inda ake zama yau tarwiya inda ranar takwas ga watan zulhijja inda ake fara fita ana tara ruwa a da na sha da suka zo suka je wajen suna tafiya sai ce yaro ka san irin tafiyan da muke yi ya ce a ba ban sani ba ya ce to na yi mafarki allah ya ce in yanka ka inni yare fi malami anniya zuwa fanzur ma za ta raya ka gani sai yaron da yake annabi ne shi ma sai ce if alma tomar baba ka aikata abin da aka umarce ka satajidina insha Allah min as-sabirina kuma zaka same ni ba zan baka kunya ba baba zaka same ni mai hakuri ne zan yi hakuri da umarnin Allah falamma aslama yayin da suka sallama shi da dan da uban kenan wa tallahu lil jabini ya kwantar da shi ya kawo kaze yanka fanadina wa ya ibrahim sai muka kira shi inji ubangiji ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika nazil muhsinin hakika ka tabbatar da wannan mafarki naka ka mai da shi gaskiya lallai kai kana cikin bayinmu masu kyautatawa to da ya kwantar da shi sai Allah ya fadainahu bi zibin azim Allah sai ya fanshe shi da rago mai kyau daga aljanna to kaga nan aka samu fidiya kuma nan aka samu lahiya to kafin ya yanka shi sai da shaidan ya samu ibrahimu ya ce haba ibrahimu sai da ka tsufa ƙarfinka ya tafi allah ya baka wannan yaro kawai saboda mafarki sai ka yanka ɗanka sai ya ɗauki duwatsu guda bakwai sai ya jefe shi sai ya tafi shaidan kasan shi da naci sai ya zo wajen uwar sai ya ce haba ke ko iya ɗanki guda ɗaya kamar tsoka ɗaya a miya Allah ya baki kawai ke ta miji ke ya farke yanka shi sai ta ɗauki duwatsu irin namijinta ita ma ta jefe shi sau bakwai shedan bai haƙura ba sai ya zo wajen yaro ya ce haba kai ko yaro yanzu ba ka fara tashi yanzu ne za ka girma yanzu za ka fara jin daɗin rayuwa kawai nan babanka ya mafarki zai yanka ka sai ka yadda shi ma sai ya ɗauki duwatsu sai irin na mahaifansa ya jefi shaidan sau bakwai to a nan ne aka samu wurin jifa guda uku akwai babba akwai matsakaici akwai karami a wata ruwaya kuma aka ce duka jifan da babban wanda ake jifa ranar babban sallah da sauran guda biyu da ake jifansu da babban da matsakaici da karami wanda ake jifansu a sauran kwanaki duka annabi ibrahimu ne ya jefi shaidan a wajen sau uku almuhim dai wannan shi dalilin da yasa ake jifan shaidan a wannan wuri sannan kuma ragon da aka kawo na aka fanshe shi da shi to da shi ne ake yin hadiya a wajen in kuma aka dawo gari shi kuma inda ba makka da madina wato inda ba makka ba ba yadda ake yin hakin haji ba shi kuma ba sunansa hadiya ba sunansa lahiya shine irin wanda muke yi a nan lokacin sallah lokacin babban sallah to wannan kenan kaga an samu wajen ka'aba dawafi ga dalilinsa wajen a safa da marwa ga dalilinsa wajen jiban shaidan ga dalilinsa wajen yanka na hadiya da layya ga dalilinsa to arafa ba shi ko arafa annabi adam alaihissalam da allah ya halicce shi bayan ya shawarci mala'iku mala'iku suka ce ba su yadda a kawo shi ba saboda barna zai da zubar da jini allah ya ce musu inni ya alau ma la ta'lamuna to a ƙarshe dai allah ya musu jarrabawa annabi adam ya ci jarrabawa wa allama adam al-asma kullaha thumma aradahum ala al-mala'ika wa qala anbiyuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكذا لا تقول جرباوا النبي آدم يجي جرباوا sai Allah ya sa mala'iku su mai sujjada daga nan shaitan ya kiye mai sujjada ai wannan abun da aka halicce shi da bakin abu tabo shi da aka halicce shi da hasken abu wuta ta ya haske zai wata ko sujjada khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin inji shaitan to da ya kibi mun Allah sai Allah ya tsine masa ya kore shi da ya kore shi sai Allah ne kuwa ina so ka bar ni in dawo ba zan mutu ba sai Allah ya ce masa ila yau waktin malum ya ce to Allah tun da kamun haka duk bayan kan nan wannan mutum wanda dalilinsa ne ka kore ne a ramarka to dukkan sai na batar da su illa ibadaka minhum mukhlasina sai dai bayan ka wanda ka kiyaye thumma la'atiyanna min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamalihim wa la tajidu aktharuhum shakirin zan zo ta gaba in ya kauce in zo ta baya in ya kauce in zo ta dama in ya kauce yanzu ta hagu ba za ka samu masu yawan maka godiya ba to shi za ka shaɗin na zuwa mutane fiskoki da yawa in ya zo maka ta wannan fuska a in sabi Allah ba ni da hankali ne bayan Allah ya hana a ni ba zan sabi Allah ba sai ka zo kana aiki mai kyau to sai raya maka a yanzu ba kafi kowa sallah ba ta wuce ka koyaushe ana yi da kai duk wani aikin alheri ana yi da kai wani ko baya samun dama to sai ka fara jin kanka da wannan to shedan ya samu layi ta nan kenan da haka zai ta biyo maka ta hanyoyi da yawa har sai ya samu shi yasa yawan uzu billahi yake maganin sa uzu billahi daga irin wannan abu ganganu sun fara zuwa maka a zuciya ka kore shi maganin sa ko yawan zikiri yawan istighfari yawan salati annabi yawan karatu alqurani yawan la ilaha illallah yawan tasbihi shike maganin sa to kaga nan shedan ga abin da ya faɗi to sai Allah ya ɗauki annabi Adamu da ya ci jarrabawa ya ba shi aljanna da ya ba shi aljanna cewa Adam uskun anta wa zawjuka aljanna ya halitta masa matarsa ta karkarinsa na hagu hakarkarinsa na hannun hagu aka halicci Hawwa'u ya kai hannu zai taba annabi ce Allah ya ce masa kawo sadaki sadakin shine salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce gashi aljanna na barku ku shawagi a ciki duk abin da ke ciki na halitta muku amma ban da wannan itaciya ga wannan bishiya kan ban yadda ku taba ba to suna nan a cikin aljanna suna jin daɗi suna shawagi ko ina an halatta musu to dama shaidan ya yi alkawari to sai ya fara da babanmu adamu sai ya zo ya same shi ya ce adamu ka ji daɗin zama a gidan nan ya ce ƙwarai kuwa kana so ka dawoma a ciki ka samu mulki ka dauma a gidan nan ya ce kwarai kuwa ya ce to ga wannan itace aka ci sai nuna masa wannan itaciyar da Allah ya hana shi ci fa wasu wasu ilayhi shaydanu fa qala ya adamu hal dulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabli fa akala minha wa bazallahuma sawatuhuma wa tafika yakhsifani alayhima min waraqil janna wa nadayhuma rabbuhum rabbuhuma alamanahakuma an tilkuma shajarati وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين sai sharan ya ci saboda me saboda ya samu mulkin da ba zai kare yana ci kuwa sai Allah ya ce da sharan ya rude su badalle huma bai guru falamma za ka shajarata badalle huma sau'atu huma yana ɗanɗana wannan bishiya shi ke nan sai ya tsira ci sai don ba kaya a jikinsa sai yana neman ganye wa da kaya su gane alayhi ma min warqil janna yana yi yanko ganye yana rufe al'auransa shi da iyalinsa sai Allah ya kira su wa nadayu ma rabbuhuma Allah ubangijin su biyu ya kira su da Adam da Hawwa alaman hakuma an tilkuma shajarati shin ban hane ku cin wannan itaciya ba wa qul lakuma inna shaytan lakuma aduwwun mubin ba na ga muku cewa shaidan shine makiyin ku bayyananne ba suka ce rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين to kaga nan dan adam iya burinsa ya gaji ubansa kaga a baya Allah ya sa shi sun yi jarrabawa da mala'iku ya yi nasara akan mala'iku kaga babanka kenan adam malami ne saboda almajirin Allah ne malamin mala'iku ne kuma kin ɗa ya gaji ubansa ta haka in kana so gaji babanka adamu to kai kokari ka nemi ilimi ko ilimin addini ko ka hada duka biyu ko ka yi ilimin zamani to duk wanda ka yi dai ka gaji babanka ne amma idan baka yi ko ɗaya ba to lallai ya zama dan malam ya ki halin malam rago da wutsiyan kare sannan na biyu annabi adam ya shiga aljanna don haka kada ka yi mamaki ga duk ɗan adam yana son shugabanci ba wani ɗan adam da baya so a ce shine shugaba shine jagora to ba laifinsa bane ya gaji ubansa ne nan ma to kaga annabi adamu dalilin son dawwama dalilin son mulki da dawwama a aljanna ya saba wa Allah sai da za ga yanzu masu neman sarauta masu neman mulki masu neman mulki na siyasa za a ga wanda suke kusa da su ranta ya daɗe wannan matsayi da ake nema akwai abin da za a yi in an yi za a kai ga nasara amma ba gaskiya za a ɗan saki hanya ja tuba tuba ne amma ban an yi za a samu to shi za ga mutane suna sabon Allah saboda su samu shugabanci amma annabi adam fa sai adam rabbahu fa gawe rabbuhu fa gawe summa tabi rabbuhu fa taba alaihi wa hadi Allah ya riga ya masa gafara akan wannan laifi da yayi shi yasa bai zama cikin ulul azmi minar rusuli ba dan Allah ya ce walan najid lahu azma annabi adam ga yadda haka da shi kuma ga yadda shedan ya rude shi dan haka shedan kullum kokari yake ya halaka dan adam annabi adam nan to bayan sun yi wannan sai Allah ce to shikenan dama ko wani kaida na malaman fiqh man istazala bi shay'in qabla awanihi yuaqaw bi hirmanihi duk mutumin da ya gaggawan abu kafin lokacinsa ko nasa ne abun in dai ya gaggawa to hukuncinsa shine ana shi wannan abu misali mutum na da ubansa uban ya tsufa yana da dukiya ko baya bashi yayi yayi uban baya suke masa sai ya je ya kashe uban ko ya haɗa baki da suka kashe saboda me saboda ya gado ko to tun da ya yi kisan nan ba zai yi gado ba me za ya yi gaggawa ai da ya haƙura duk da dai ba san gawan fari ba amma da ya haƙura sai uban ya mutu sai ya gado hankali a kwance amma tun da ya kashe uban dan ya yi gado to a shari'a sai aka ce to a hana shi gado waga annabi adam ya yi gaggawa yana so ya dawo masu cikin aljanna ya mulki shedan sai ya sa shi ya sabo sai Allah ya ce to shikenan na yabe muku amma ku sako ku fita daga aljanna ibidu to aka koro mu tare da shi a cikin sa ce to duk wanda yake so ya dawo to ya bi hanyar Allah ya saba wa shedan sai ya dawo ya samu mulki ba biyayya wa shedan ne zai sa ka samu mulki ba a saba masa ne zai sa ka samu mulkan kabira a cikin aljanna Allah ya ba mu barka annabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira wannan cikin aljanna ake samu shi Allah ya ba mu to sai a koro su da suka fado shi annabi Adam sai fado a Sri Lanka can kasashen India shi yasa turaren su na can ya fi kamshi saboda wannan sirri ita kuma hawawu sai ta fado a jidda shi yasa za ka ji hausa suna cewa hawawu mai jidda ta fado a garin jidda to suna ta yawon neman junansu a duniya suna ta yawon neman junansu ba su haɗu ba sai arafa ta arafa a wajen suka haɗu da juna adamu ya haɗu da matarsa hawawu shi yasa muke wunin arafa a wajen musdalifa kuwa nan suka zo suka kwana da wayannan duka mashayar din nan akwai dalilansu sannan ko dukkanin annaba sun je sun yi aikin haji to wannan shi ne ita ce ayar karshe da aka tattauna hidima aikin haji a cikinta Allah yake cewa kurullah ku ambaci Allah fi ayyamin majudatin a cikin kwanaki kidayayyu su ne ayyamu tashriqi tun daga ranar ranar tara ga wata ranar arfa bayan sallah asubahi har zuwa bayan sallah da kwana biyu ko uku lokacin bayan sallar la'asar ko kuma a lokacin da za ku je ku jefi shaidan ku yi kabbara ko kuma a lokacin da za ku yanka dabban lahiyanku ko hadiya ko layya mutum zai yi kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahumma minka wa ilaika sai ka yanka wannan layyan wani ne in naka ne naka ne in na iyalanka ne iyalanka ne in kai da iyalanka ne in na wani ne duka sai ka faɗi sunansa ana so yanzu a yi yankan mutum ya tsaya a wajen jinin ya zuba a wajen sannan sai ya tafi ma in zai tafi haka ake so sai dai in bai yi ba to a duk dai wannan ambaton Allah ne azkur lafiya yayi madurat kamar ta ajjala fi yawmaini wanda yayi gaggawa bayan yayi jifan ranan sallah babban sallah wato jifan farko na kaba wanda ita kadai yake jifa kwaya bakwai din nan washe garin sallah yayi washe gari na biyu ya yi to nan in yana so ya tafi makka an sallame shi ya tafi in yana so ya gaggawa kuma ta ajjala fi yau mai fala isma alai babu laifi a kansa kuma ta akara wanda ya jinkiri ya kara kwana ɗaya ya zama ya cikakken jifa kenan shi ma fala isma alai shi ma babu laifi a kansa malamai suka ce wannan an yi ne saboda a rufa ba talakawa bayan Allah asiri saboda anan nan da ake yanka ana yankan nan to bayan Allah mabukata suna zuwa samu dabbobin da aka yankan nan su ɗiba suna gyaggyara nama to idan aka ce kwana biyu ba lalle ishe su ba bayan kwana biyu aka watsa aka bar su to ai abin zai zama musu kaman abin kunya to amma idan akwai sauran jama'a su ma suna nan to cikin wannan kwana ɗayan sai su karasa ayyukansu sai su tattara su tafi tare kaga sun yi abin su cikin rufin asiri to shi yasa Allah ya ba da dama ya ce wanda ya yi gaggawa bayan kwana biyu tafi babu laifi a kansa wanda ya tsaya ya ce kwana uku shi ma babu laifi a kansa ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر wanda ya jinkiri shi ma fala isma alai amma fa duka da wanda ya gaggawan da wanda ya jinkirin dukkan su liman ittaqa ya zama sun yi aikin hajjin sunan saboda Allah dukiyar nan da suka aikin hajji nan da ita dukiya ce ta halal ba ta kwace ba ba ta zamba ba ba ta fi wannan ba wattaqullaha Allah yana cewa mu ji tsoronsa duk abin da aka yi motsi kana da ce ku ji tsoro na ku ji tsoro na Allah azurta mu tsoronsa wa alamu ku sani annakum kullun nan ilayhi tuhsharuna dukkan ku zai tashe ku a ranar tashin alkiyama yadda kuka zo kuka haɗu a rafan nan gaba ɗaya a fili ɗaya kuka haɗu a muzalifa gaba ɗaya a fili ɗaya kuka haɗu a mina gaba ɗaya a fili ɗaya to haka bayan tashin alkiyama zai haɗa ku gaba ɗaya filin arfa an taro da su ba su samu zuwa ba filin muzdalifa an haɗu su ba samu zuwa ba filin mina an haɗu su ba samu zuwa ba amma ranar tashin alkiyama ranar ba uzuri kowa da kowa sai ya halarta wani ba zai wakilci wani ba kowa sai ya je to da haka wannan karamin tashin alkiyama ne samfur ne na alkiyama yadda za ku haɗu dukkan ku cikin kaya kala ɗaya kowa ka gan shi za gan shi da farin kaya ba kuma wanda yake da hula kowa an arafa kowa kaya bari ne a jikinsa daga zani sai mayafi duka iri ɗaya saboda tuna maka ranar tashin alkiyama haka za a tsaya kowa daidai yake da kowa annasi sawasiyatun kasnan misht mutane daidai ne kaman bakin kum to wannan samfur ne na kiyama Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku sani fa annakum ilayhi tuhsharuna akwai wata babbar rana da za ta zo idan an haɗu wannan rana da kuka haɗu an haɗu ne an yi muku gafara wancan kuma idan aka haɗu shi ne za a yi sakamako rana ne na sakamako Allah ya samu kaɗin tattafan mu ta hannun dama Allah ya mana da sauƙi albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام
من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ولد الخصام تنن an gama mana bayani abin da ya shafi hukunce-hukunce na rukunin ƙarshe na musulunci aikin haji an yi mana bayaninsa kuma mun ji dai Allah ya ce idan muka gama aikin hajjinmu to mu ci gaba da zikiri zikirin nan ba wai an yi shi bane kawai iya aikin haji fa iza qadaytum manasikakum fazkurullaha ka zikirikumu a ba kuma wa shidda zikira ko mu ci gaba da addu'o'i kuma addu'o'inmu nan kada mu takaita shi akan rayuwar duniya kawai wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wanda yake roƙon harkar duniya kawai to fa ya sanin yaje lahira bai da rabo wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar to haka ake so mutum ya zama kullum ka roƙi Allah duniya saboda a cikinta kake rayuwa ka roƙi Allah lahira saboda can ne makomanka can za ka dawwama shi ne daidai to Allah ya yawan bayani na rukunin ƙarshe na cikacikan musulunci tauhidi sallah zakka azumi to mun yi maganan hajji a yanzu to Allah a nan zai mana bayanin nawo'i na mutane da munafikai da muminai sai fara da munafikai din kamar yadda ya magana a farkon wannan alkurani sautul bakara ya bude da ayoyi biyu ya yi bayanin muminai ayoyi biyu na gaba ya yi bayanin kafirai amma munafikai saboda rikicewar lamarinsu sai da aka yi ayoyi da yawa wajen goma sha kafin a gama bayaninsu to nan ma Allah zai mana bayanin munafikai ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man yi buka kauluhu wai akwai wanda maganarsa za ta burge ka ya rasulullahi irin wato wannan aya ta sauka ne akan al-aqnas ibn shariqin al-thaqafi wani mutum ne munafiki yana tare da jama'a a hawazin munafiki ne shi amma akwai iya magana akwai melmel maganarsa akwai iyawa ya iya tsari da yakan zo ya samu manzo Allah ai shi mumini ne shi mutumin kirki ne wa minan nasi daga cikin mutane irin waɗannan munafikai ya rasulullahi man yujibuka qawluhu akwai wanda maganarsa za ta burge ka ta baka sha'awa ta kayatar da kai wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi yana rantsewa da Allah shi a zahiri yana bayyana muku ya cewa wallahi shi fa musulmi ne saboda ayyukan zahiri amma cikin zuciyarsa tsakaninsa da ubangijinsa yana jarumta yana gwada munafircinsa a zuciya tunda Allah ya ga abin da ke cikin zuciya a wata fassara a ya bayyana muku cewa shi din nan musulmi ne kuma yana rantse muku wai shidullah ala ma fi qalbihi cewa abin da ke cikin zuciyarsa nan wato shine ya dace da abin da yake bayyana muku din nan a fili mana abin da ya faɗa da harshen sannan ya yi daidai da abin da ke cikin zuciyarsa nan amma fakar ya yake yi wai shirin lalama fi kalbihi wa huwa aladdul khisami za ka same shi shi din nan wato yana da naci wajen faɗa naci wajen faɗa ya zo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alamatul munafiki thalathun idza haddasa kazaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara a wani waje yana cewa abghadur rijali lillahi ta'ala al-aladul khasim mafi kiwon mutane a wajen Allah shine wanda yake da naci wajen fada naci wajen fada kuma yana kan ƙarya aladdu shine mutumin da ya karkace akan kuma shine bai da gaskiya kuma shine mai nacin fada aladul khisam to wannan shine wannan munafiki al-akhin subnu shariqin al-thaqafi ayan nan akan ta zauka munafiki ne yakan zo ya samu manzo Allah ce shi mutumin kirki ne musulmi ne amma kuma munafiki ne a boye
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويلك الحرث والنصر والله لا يحب الفساد يا رسول الله bayan ya zo ya maka melmel ya maka zakin baki ya ce maka shi musulmi ne bayan abin da ke zuciyarsa ya saba da abin da ke gaya maka gana ce wajen fada to idan fa ya bar nan wajenka wai za ta walla sa'a fil ardi to zai tafi ne bai barna a bayan ƙasa banda barna ba abin da yake liyafsi da fiya kawai don ya yi barna zai tafi wa yulikal harza wan nasla ya lalata gonaki da amfanin gona ya lalata dabbobi wanda wato na makiyaya aikinsa kenan da yake a wata riwaya cewa ya zo ya tafi da daddare ya bar wajen manzo Allah sai ya je ya kona gonakin musulmi da gonakinsu da dabbobinsu a wace wata fassara kuma ce a a wai za ta walla su a filar di li yufsida fiha li yulika al-harth wal nasla ai ya tafi ne yana barna a bayan kasa wannan barnan da yake yi da shi da jama'arsa sai ya sa Allah bai saukar mana da ruwa ba saboda laifinsu rashin saukar ruwan nan sai ya sa amfanin gona ya lalace ciyayi ba su tsiro ba balle dabbobi su ma su samu abinci sai ya zama ba a samu amfanin gona ba kuma dabbobi sun lalace sun mutu saboda me saboda barnansu a bayan ƙasa yasa Allah bai kawo ruwa ba to duk dai malamai sun fassara wannan da fiskoki wayannan suna ciki yinsu da biya yulikal harsa wan nasla saboda ya lalata amfanin gona da kuma ciyayin da dabbobi za su ci su rayu sai ya zama amfani ya lalace dabbobi sun lalace saboda babu abin kiwo ba ciyawan da za su ci wallahu shi Allah la yuhibbul fasad Allah baya son barna baya son mai barna duk abin da za a yi na barna Allah baya son sa Allah baya son abu yake na barna Allah yana son wallahu ya'lamu mufsida min al-muslih duk mai barna Allah ya san shi mai gyarawa mai kyautawa ma Allah ya san shi Allah yana so a kyautata baya so a yi barna Allah ya sa mu cikin masu kyautatawa ya kiyaye mu daga barna
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وكذا wannan bayani da aka yi na ayan farko wa minan nasu man yujiru wa qawluhu ay atafi ne akan cewa wa minan nasu man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wannan kuma da zamu magana a yanzu wa minan nasi man yushri nafsahu jaza mardatillah wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wannan aya wa minan nasu man yushri nafsahu jaza mardatillah ta sauka ne akan suhaibu ar-rumi suhaibu ibn sinan ar-rumi suhaibu ar-rumi wani bawan Allah ne wanda ya zo makka ya zo makka ya rayu saboda manzon Allah sallallahu alaihi yana neman addinin Allah shi mutumin rum ne ba balarabe bane ya zo yana neman addinin Allah ne wanda yake na gaskiya ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi ya musulunta da manzon Allah ya hijira sai ya zo zai yi hijira sai mutanen makka suka hana shi suka ce masa ka zo garin nan baka da komai yanzu ka zo ka tara dukiya kuma sai ka yi jira da dukiyar sai sai ce musu sai suka ce sai ce musu dukiyar kuke so in na baku dukiyar za ku bar ni in tafi suka ce eh sai ya bar musu dukiyar ya tafi a inda yake a wata riwaya da ya zo tafiya suka hana shi sai ce musu ni fa yanzu yadda na tsufan nan zama na a cikinku ba zai amfane ku ba tafiya na ba zai cutar da ku ba ku bar ni mana tafiya ku bar ni ku bar ni mana tafiya buna ko dukiya kuke so suka ce eh sai to in dukiya ina ba muku ita gaba daya ku bar ni ne in tafi to shikenan suka karbe dukiyan suka tafi suka karbi dukiyan suka bar shi ya tafi yana isowa madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rabiha suhaibu rabiha suhaibu ai suhaibu ai kayi riba kayi riba a wata riwaya rabi albayu suhaibu ai kasuwancinka yayi riba wannan dukiyar da ka bar musu ka bar musu ne saboda neman yardar Allah to ka samu haka sai na umar ya gaya masa yana zuwa ya ce to wata aya ta sauka kai kam kaji daɗin kaji abin da Allah ya maka amma aya dama idan ta sauka in ji malaman usul al-ibratu bi umumil lawzi la bi khususis sababi abin da ake lura da lafazin ba dalilin saukan ba in ta sauka ne akan suhaibu ba zai hana ta yi aiki akan wani suwan da zai kwatanta irin aiki na suhaibu ba shi suhaibu rumi manzo Allah ya masa wani yabo yana cewa shi suhaibu wato koda Allah ba zai azabtar da mutum ba idan ya saba masa to suhaibu ba zai saba wa Allah ma'ana yana tsoron Allah ne ba don fishin Allah ba ba don Allah ya sa shi aljanna ba yana tsoron Allah ne kawai don Allah ya cancanci a ji tsoronsa wannan kirarin da wanzan Allah yau su haibu kenan ya ce ko Allah bayi da wuta bayi da aljanna to irinsu su haibu suna tsoron Allah saboda Allah ya cancanci a ji tsoronsa ba don wuta ba don aljanna kuma yana cikin miskinai na madina wanda suke alus suffa wanda suke masallacin manzon Allah yana kawo musu abinci wanda Allah ya ce manzon Allah wasbir nafsaka ma alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha cewa ya rasulullahi ka hakurkurtar da kanka ka sauko akan matsayinka ka tafi da waɗannan mutane almajiran nan miskinan nan ka tafi da su ka yi musu irin tafiyarsu ba irin tafiyarka ba yadda dai ka san kana tafiya da yaro karami ka san ka tafiya da yaro karami irin tafiyarsa kake yi ba irin tafiyarka ba dan in ka irin tafiyarka faduwa zai amma in ka irin tafiyarsa sai ku tafi tare to shine Allah ya ce manzo Allah wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yurina wajha sune irin su Suhaibu su Bilalu su Ammaru su Abu Hurairah da sauransu su ne alisuffati wannan shi ne ta sauka kansa wa minan nasi daga cikin mutane kuma man yashri nafsa ibtigha mardatillah akwai wanda zai sai da kansa ya ba da rayuwarsa saboda me saboda kawai neman yardar Allah yardan Allah ta fi aljanna daɗi wa ridwanu min Allah akbar zalika huwa al-fawz al-azim Allah ya ba mu yardarsa Allah ya azurta mu da yardarsa albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa min an-nas man yashri nafsa ibtigha mardatillah wallahu shi Allah ra'ufun Allah mai jinkai ne mai tausayawa bayansa Allah ya fi tausayin bayansa fiye da yadda uwa take tausayin ɗanta Allah ya fi tausayin bayansa fiye da yadda dabba idan ta taka ɗanta nan da nan za ta ɗaga kafarta saboda tausayi to Allah ya fi wa'innan dabbobi tausayin bayansa a tausayin bayansa saboda Allah ya saukar dina da rahama ɗari Allah rahamansa manzo Allah ya kwatanta a cikin hadisi yana da rahama guda ɗari guda ɗaya ne tal Allah ya saukar da shi a cikin al'umma duniya wannan ramar guda ɗaya a cikinta ne mutane suke tausayin junansu masu tausayi a cikinta ne dabbobi suke tausayin junansu casa'in da tara sai an ji alkiyama don haka muna roƙon Allah ya lullube mu da ramarsa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu shi Allah ra'ufun mai jin kai mai tausayawa ne bil ibadi ga bayi
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين wannan aya ta sauka ne akan bani isra'ila wato su yahudawan madina akwai waɗansu yahudawa sun musulunta amma waɗansu abubuwa da yake cikin attaura ba su daina shi ba sai aka tausa a su yi imani kawai da attaura amma duk wasu hukunce-hukuncen attaura alkur'ani ya zo ya soke su sai dai idan ya zo ya karfafa su to wannan za a tafi a kai amma idan ya soke to dole a bi sabon tsari sabon hukunci da Allah ya saukar na alkur'ani to shi na Allah ya ce ayi wallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani udkhulu fis salmi kaffa ku shiga cikin musulunci gaba daya kada ku rage wani abu wanda wato ba ku imani da shi ba ko waɗansu hukunce-hukuncen da ba ku amfani da su a'a ku zama musulmi gaba ɗaya kada ku zama musulmi rabi da rabi a ku zama cikakkun musulmi urkulu fi salmi kafa ku shiga musulunci gaba ɗaya wala tattabi'u khutuwati shaitan kada ku bi ƙananan hanyoyi na shaitan shaitan yana da hanyoyi yana da hanyoyi ƙanana ƙanana kada ku bi wayannan hanyoyi a ku bi hanya gwadabe wanda Allah ya shimfida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutane ya zane wani babban zane a gabansa sai wasu ƙanana ƙananan hanyoyi sai ce wannan ita ce babbar hanya guda ɗaya wanda za ta kai ka har zuwa ga Allah amma wayannan ƙananan hanyoyin su ne suke raba kan mutane shi yasa Allah ya ce wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan ita ce hanya ta tsayayya cak ku bi ta kada ku bi kananan hanyi wala ta bi khutuwati shaytan saboda shi din nan fa shaytan fa shi din nan innahu lakum aduwwun mubin shine makiyin ku bayyananne in ba ku san makiyin ku bayyananne ba to shine shaytan shi makiyin ka shine duk abinda ya sa ka farin ciki shi bakin ciki yake sa shi duk abinda ya sa ka bakin ciki shi farin ciki yake sa shi to haka muke da shaytan duk abinda ya sa mu farin ciki na aikin alkhairi shedan sai ya fishi shi yasa in ka zo in ka zo shiga gida kamar yadda ya tabbata a hadisi ka zo shiga gida kai sallama kai bismillah in ka zo cin abincin darenka kai bismillah shikenan sai shedan ya fashe da kuka ya ce nan bayan da masauki a gidan nan bayan da abinci a gidan nan amma in baka kashe ka gida da ihu ka zo cin abinci kana ihu baka fara da bismillah ba shedan sai ya murna ya ce to na samu masauki yau ga wajen kwana ga abinci to amma annabi sallallahu alaihi ya ce duk inda ake karanta suratul baqara shedanu ba sa shiga gidan ba sa zama a gidan البقرة تتشي وأخذ بها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة إذا سورة البقرة رقوا لإيتاء البركة rashin riko da suratul bakara hasara ne kuma idan mutum yana karanta suratul bakara to nan gani nan bari duk bokancin mai duk bokancin boka sai dai ya gaji ya barka annabi ce wala tastati wal batala sune sahara masu sihiri bokaye don haka in ka rike suratul bakara kana karanta a gidanka in baka iya karantawa ba yaranka suna karanta in ba su iya ba gashi Allah ya kawo sauki a wayanka ka tura maka alqur'ani gaba daya na muryan wani malami na karantawa in za ka kwanta sai ka kunna in kuma kunya kana jin wake-wake sai ka kunna alkurani kaga an karanta ko da ba kai karanta ba kaga gidanka sai ya zauna lafiya iyalanka su zauna lafiya ta haka Allah ya ce kada mu bi hanyoyin shaidan hanyoyin shaidan za su kai mu ga rarraba ka bata wala tabi khutuwati shaitan saboda me innahu lakum aduwwun mubin shaidan shine makiyin ku wanda yake bayyananne Allah ya kiyaye mu sharrin shaitan
فإن زللتم من بعد ما جاءتهم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات سوى أن يهودا ما أبو تالتا في النم إذا سن كوتي سك سكي حنيا سك زامي أكن كيكاور حنيا من بعد ما جاءتكم البينات باين هجوجي bayyanannu sun zo musu in ba da majatun bayanatu a fahim zartun ba da majatun bayanatu fa'alamu ka sani ya rasulallah ko ku sani annallah shi Allah azizun mabuwayi ne hakimun ko mai hikima ne wato su yahudun nan ai Allah ya turo musu annabi Musa alaihi salam da ayoyi bayyanannu hannu ne sanda ne kecewan wato kecewan kogi su wuce ne duk wayannan ayoyi ne wanda Allah ya kawo musu yana cikin ayoyin annabi Musa da Allah ya karfafe shi da su akwai hannu a ciki idan ya fito da shi haske akwai sanda ita wannan sanda ita ce wato take zama ta zama maciji lokacin da bokayen fir'auna suka suke jayayya da annabi musa da mutanensa sannan kuma da fir'auna ya biyo shi allah ya keta kogi suka shiga mutanen annabi musa suna gama shiga wato mutanen annabi musa suna gama fita mutanen fir'auna suna gama shiga sai allah ya haɗe kogi ruwa ya halaka su to irin waɗannan ayoyi da suka gani su mutanen bani isra'ilar nan wanda suka kauce musu ba su yi imani ba da musa balle kai bayan zalartun in sun kauce min ba da majatun bayyanatu bayan ayoyi bayyanannu yanke sun zo musu to ka sani fa fa inna allaha azizun sintiqa fa lam anna allaha azizun hakim ku sani shi fa allah idan ya aiko muku manzo kuka kibi to Allah mabuwayi ne ya iya kamu ko mai hikima ne yana sa komai inda ya dace da shi da hikimarsa ba za ku kubuce masa ba duk inda kuka shiga zai zakulo ku ya hukunta ku na ku imani da shi shine yafi zama daidai fa'lamu anna Allah azizun hakim ku sani Allah shine al-azizu mabuwayi hakimun kuma shine gwani wanda yake sanya komai da ya dace da shi za mu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya mana gafara Allah ya mana rahama cikin wannan wata Allah ya mana gafara cikin wannan wata Allah ya yanta wuyayen mu daga shiga wuta cikin wannan wata albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya biya wa kowa bukatarsa Allah ya yi wa kowa damuwansa kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kawo mana saukin rayuwa a kasar mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowa da bukatansa Allah ya biya masa kowa da damuwansa Allah ya yi masa Allah ya karbi ibadun mu ya karbi addu'o'in mu barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم